أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم faɗaitarwa kenan a cikin yin yaƙi don taimakawa addinin Allah. Ubaidullah Shabin Hadisi ya karɓo daga Imam Malik. Ya karɓo daga Isa'ar ɗan Abdullahi ibn Abi Talhata. Wato shi wannan Isa'ar ɗan Abdullahi ibn Abi Talhata a wannan wata wayar Yahaya hadisan hadisansa guda sha biyar ne guda goma sha biyar ne kuma guda goma a ciki duk ya karɓo ne daga Anas bin Malik da ya fara daga gajeren sinadai na Imam Malik wanda tsakaninsa da sahabi mutum ɗaya ne kawai tsakaninsa da sahabi mutum ɗaya ne sai tsarin Abdullahi an ce wa Fati hijira ta ɗari ɗaya da talatin da ɗaya ɗari da talatin da ɗaya to an ana sun Malik ya taɓa gane sun Malik yace Manzala sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya tafi zuwa Guba yana shiga wajen ummu harani dan ilhana da shi da shi ummu harani ta kasance tana auren wato ita wannan ummu harani din da yan uwar mahaifiyar Anas ibn Malik ce halar Anas ibn Malik ce to kuma ita tana da dangantaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta fuskar shayarwa saboda su shi yasa zu muharramar ta ce zu muharramar ta ce to yake shiga wajenta sai fata cikin mugun ka ba shi abinci ya ci ita ummu haramin ta kasance tana da kashin uba da tun misali uba da tun misali shi yake auren ta ɗaya daga cikin manyan mutan madina wannan ta da shi qur'ani tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga gare ta wata rana ta ce ta ba ta abin kece ta zauna tana kakkace kan manzo sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bacci wata rana sannan ya farka alhali yana murmushe ummu haramin ta ce yace ya rasulullah me yasa ka wannan murmushi yace wasu mutane ne daga al'umma ta aka nuna min su sun fita yaki don neman taimakon Allah da don neman taimakon addinin Allah suna hawa bakiyar wannan kogin suna sarakai akan gadaje wato a nawawi ya ce wannan sifa ce da za a ba su a lahira a lahira za a gan su sarakai a kan gadaje na sarauta amma wasu suka ce a wato sifa ce ma da tun anan duniya za su samu cewa Allah zai musu gode a wannan yakin su samu ganima su samu ganima shi yasa za su ringa hawa irin abin da sarakai ke hawa saboda wadatar hali da kuma yawansu koko kamar sarakai a kan gadaje kokwantar daga isaku ne tace tace da siya rasulallahi ka roƙa min Allah ya sanya ni a cikin su sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya je mata addu'a sannan ya dora kansa da wato ya bacci sannan ya sake farkawa yana murmushi ummu haramin tace tace ya rasulullahi me yasa ka murmushi tace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wasu mutane ne daga al'umma ta an fitar da su gare ni alhali sun fita yaki don taimakawa addinin Allah suna kamar sarakai akan gadaje kawai kamar sarakai bisa gadaje kamar yadda ya faɗa a ta farko wato kokwantan daga isagu ne qalat ummu haramin tace tace ya rasulullahi ka roƙa min Allah ya sanya ni a cikin wayannan sai ce a ke kin samu kikaje cikin na farko ba cikin wannan na biyun ba eh kina cikin na farko yace ummu haramin ta hau ka kogi zamanin muawiya dan kai hari wato waje din Istanbul wajen Constantinople. Bayan an sauka ta hau dabba sai ta fado daga kan dabba. Bayan ta fito daga kogi wannan ya saboda mutuwar ta ce sai shahada a wannan Wato wannan hadisin Buhari da Muslim duk sun rawaito shi ta hanyar Imam Malik. Buhari da Muslim duk sun rawaito wannan hadisin ta kuma hanyar Imam Malik bin Nasi. Buhari har waje uku ma ya rawaito shi. Muslim ko waje ɗaya. To wa da tuni bazna ta mun hadisi ya tabbata daga Imam Malik. Ya tabbata daga Ibn Sayyidin. Shi ko ya hadu da Sayyidin wato a cikin samu wata sun kai wajen saba'in da shida. Amma a ciki waɗanda suke musulmai suka ko guda talatin ne. guda talatin ne sauran ko mursalai ne ko da wani abu da a ciki amma na ta mursalai marfu'ai guda talatin ne ya taba daga hadisa ne ya tsammani kuma wannan shi ne isnadin kawai da yake ya zo a muwatta wanda ya haifar sa'idin ya ruwaito hadisi daga hadisa ne ya tsammani ba wani isnadi na hadisa sa'idin da ya ruwaito hadisi daga hadisa ne ya tsammani in ba wannan ba ya taba daga abi huraira cewa da Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, In ba dan ba na son wahal da al'umma ta ba, an sani ya tunana so kada a ce na yi jinkiri da wata rinduna da za ta fita don yin yaƙi don taimakawa addinin Allah. Sai dai, cewa in nake zan fita, mutane cewa sai su turuwa wajen fita. Kowa sai ce, a fita ba za na zai fita ne yana wani zauna. inda an faɗa cewa idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita a ce wani ya zauna a daidai ba ma kana da ahalin wajen ma kana da ahalin madinati wa man hawlan min al-arab an yatakhallafu an rasulillahi wa la yarghabu bi anfusihim an nafsi ba da bai dace ba a ce manzon Allah da kansa sai ba da yaki kuma ne to zai zauna a gida ne zaka zauna kai eh to shi yasa manzo Allah ya ce to kuma da yawa in yake son fitar mutane masu son su bi ni ba ni da abin da zan ba su samu shi yasa nake haƙura ban fita ba so dewa su kuma ba za su sami abin da za su hau su tafi yakin ba su fita a ce su zauna bayan ni na fita yana damun su haka din yana damun su kwarai Maza na sallah da sallah ya ce na so ina ma a ce ni din nan zan yaki don taimakawa addinin Allah. In ya so a kashe ni, sannan a raya ni, a sake kashe ni, sannan a raya ni, sannan a sa a kashe ni. Ba wato shi ba na jisi in ya kashe ni, amma dai Buhari ko musulmi su ruwaito shi ta fuskar Imam Malik ba, amma Buhari ya ruwaito hadisin. ya ruwaito hadisin amma ba cikin Imam Malik ba. Kuma da ta ruwa da hayanin hadisi ya karbo daga Imam Malik ya karbo daga Harmi Sa'idi. Yace ya yayin da ranar yakin Uhud ta zo Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa hadisin ya zamo mursali kenan. Inda Harmi Sa'idin tabi'i yana cikin ma matsakaitan tabi'ai ko kananan su sun yi wa fa'i za ta dari da arba'in da uku. yace da bai faɗi sahabin da ya karɓo wannan daga gare shi ba ina zuwa da yake cewa wannan hadisi malaman iyaka bincike na ban gano isnadin sa cikakke ba amma kuma hadisi ne wanda yake ya yi shuhura gurin malaman siyara malaman ba da labarin tarihin manzo sallallahu alaihi wasallam da yagoginsa قال رسول الله لا نبي أي شهود تزوج فزال صلى الله عليه وسلم يتي waye zai kawo min labarin sa'adinin rabi mutumin madina wani mutum ya ce ni ne ko zan nemo ma labarin sa rasu lalla mutumin ya tafi yana ce wayo tsakanin waɗanda aka kashe sai ya je tadda sa'adinin rabi a bai karasa mutuwa ba amma da ragowar ransa sai sa'adinin rabi ya ce da shi ma ta aluka me yasa ne ka kake binciken kasassu na ga duk matattun da jijiyo ya kake kana duba fuskakun su sai shi wannan mutumin ya ce ai manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya aiko ni zuwa gare ka dan ku kawo masa labarin ka sai Sa'id bin Rabi'i ya ce ka tafi wajen manzo kake na gaishe shi ka ba shi labari cewa an soke ni har soka goma sha biyu cewa ni kam an zartar da matafata na tabbata mutuwa ce kawai mutuwa zan yi ka ba mutanen ka labari cewa ba su da wani hanzari wajen Allah idan wani abu ya samu manzo sallallahu alaihi wa sallama alhali wani a cikin su hayyun yana da rai in suka bari wani abin sa manzo Allah alhali wani cikin sa yana da rai to ba su da wani hankali wajen manzo an ka wajen ubangiji wanda kan hadisi ya karbo daga Imam Malik ya karbo daga Abu Sa'id cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗaitar a cikin yaji ya ambaci aljanna alhali wani mutum daga cikin mutanen Madina yana cin wasu dabinai a hannunsa sai mutumin ya ce ai ko na zama mai kwaɗayin duniya in na zauna har sai na gama daga cikin wannan dalilai ne zan da wannan dalilai sai ya jefar da ragowar dalilan da suke hannunsa ya yi ɗauki da takobinsa kan kafirai ya ta yaki ya ta yaki har aka kashe shi an ce shi wannan mutumin sunansa umairu ibn hammami umairu ibn hammami wanda yanda yake ya zo a hadisin anas kuma ibn isaac ya faɗa a sirarsa akwai wanda yake ake yake zuwa haka akwai cikin yakokin annabi sallallahu alaihi wasallama wanda sai da aka sa rana amma akwai yakokin da yake ba sa rana akai ba kamar yakin bada kaga ba sa rana akai ba kawai ya zo ne ba zato ba tsammani ba wanda a ciki ya zaci yakin za a kafirai ba su ɗauka yakin za a yi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da musulmi ba su ɗauka yakin za a yi ba amma wasu yakokin kakan yi a yi alkawari cewa sun haɗu a haɗu a waje kaza rana kaza ya yi kama wannan an sa rana kenan wanda za ka hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga ibn sa'id ya karbo daga masu jabal shi ma dai wannan wato yana cikin hadisan guda arba'in da wajen shida na wanda shi hannu sa'idin ya ruwaito wanda ba mutunai ba ma'ana ba mutunai ba domin shi hannu sa'id bai gama azumin jabal ba Mazin Jabalin bayan manzo sallallahu alaihi wasallam ko shekara goma ne ba ya wafati. Eh shi yasa Mazin Jabalin ya wafati kusan wato ma bai kai arba'in ba. Dan da ya wafati shi kansa bai kai shekara arba'in ba. Shi yasa ya haifar sa'idin bai gan shi ba. Bai gan shi ba balle a ce ya karba daga gare shi amma an ruwaito ta wajen wanda ya karba. Cewa ya karba ne daga Halid ibn Ma'adana sai kuma ya karba daga Ali Bahariya to sai Abu Bahariya sai ya karba wajen Mu'az bin Jabal yanda Abu Dawud da Nasa'i suka fada hadisin kenan to cewa Mu'az bin Jabal ya ce wato kuma anan ya zo iya fata Mu'az amma ya zo marfu'i eh ya zo marfu'i kamar a ruwayar Abu Dawud da Nasa'i a ruwayar Abu Dawud da Nasa'i marfu'i ne alkazu gazuwani ba yake yaƙi iri biyu ne akwai yakin da ake ci da babbar dukiya zaɓaɓɓiyar dukiya a cikinsa ake haɗa tarayya wato ake neman dacewa da abokin tarayya a cikinsa wato a tsaya a yi shawarwari a kai ake son wanda yake ma'abocin umarni a ciki wanda yake jagorar yakin ake nisantar sanna a ciki to irin wannan yakin sai a ce shi alheri ne gaba ɗaya yakin da yake za a ci da dukiya zaɓaɓɓiya kuma wanda aka fita yakin tare da shi a tsaya a yi shawara tare kuma abinda wanda jagorar yakin ya ba da umarni a tsaya a yi a kuma ne fanci banna gaba ɗaya a ciki to wannan shi ne yaƙi yaƙin da yake za a ce alheri ne gaba ɗayansa akwai yaƙin da ba a ci da zababbar dukiya a ciki ba a tsayawa haɗa kai da abokin tarayya a ciki ba a yin biyayya ga wanda yake jagora a cikinsa ba a nisantar banna a cikinsa da irin wannan yakin wanda ya fita ba ma zai fi dawo a ce ai bai asara kome ba in bai samu lada ba amma bai asara kome ba to ko ba ma zai samu hakan ba ma'ana asara zai a irin wannan eh kamar shi dai irin fadace fadacen da ake samu yara suna kasarwa da sunan addini daga fada ne wanda babun wani shugaba ake ba kowa yadda ya ga dama sai ya hakkewa wannan ya hakkewa wannan ya saru wannan ya fasa wannan ya wannan har wannan gaba daya ba a ba wani alheri a ciki yayin ba wanda zai je ya ce ya dawo ma bai laifi ba dole in ya je laifi zai to abin da ya zo game da dawakai da tsere da dawakai da kuma ciyarwa a wajen yaƙi wannan kamar hadisi ya min ya bani labari ya karbo daga imam malik ya karbo daga nasu ya karbo daga bayan umara cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dawakai alhairi yana cikin makwarkwadar kanta har zuwa ranar alkiyama ba wato shi dade a buhari da muslim a cikin hadisin wasu bari aka ce da manzo sallallahu alaihi wasallam ya rasulallah ya aka har ya zamo ita da wakai ko yaushe akwai alheri a makwarkwadar kanta sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce saboda ladan da ake samu wajen daure ta ba ta ce an daure ta in aka faɗa a hadisin baya sai nufin taimaka wa addinin Allah kuma ga ganimar da ake samu in an je yaƙi da ita to wato bai da lafiya mun hadisi ya karbo daga Imam Malik ya karbo daga Nafi ya karbo daga Abdullah bin Umara cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi tsere tsakanin dawakai wacce yake an horar da ita daga hafiya abaduha inda za ka kai a gudun naka ya zama sani ya tsuwa dari daga hafiyahu sai ta kai sani ya tsuwa dari wato shi hafiyahu wato yana da tazara kaɗan daga madina wato ita kuma sani ya tsuwa dari a cikin madina ce to wato abin da ya sa ake kira sani ya tsuwa dari waje ne tudu wanda ya je Madina ziyara to idan mutanen Madina za su raka shi ko mutum Madina da ya je wajen sa zai raka shi to iyaka nan yake raka shi sai ya koma gida eh eh sai sa ake kiran ta saniyatul wada'i an ce tsakanin saniyatul wada'i da hafiyawu din nan ya kai mil biyar ko mil shida a wata ruwa na aka ce ai zai kai bakwai to ya yi kuma tsere tsakanin dawakan da su ba a horar da su ba ba tsaya an horar da su don su kuwar ba daga saniya zuwa masallacin bane zuraikin wanda shi wannan bai wuce kamar mulki ba da Allah umara yana daga cikin wanda suka shiga wannan tseren yana daga cikin waɗanda suka shiga tseren kuma da lafiyar hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga hannun sa'idin ya ji faidar al-musayyib yana cewa ba laifi a cikin tsere da dawakai a tseren doki wannan ba laifi ba ne amma san ya zama akwai ne halattawa da ya shiga ciki banda a ce wannan ya fita kudinsa wannan ya fita kudinsa kuma shi tseren wanda ya tsere ya dauka wannan ba daidai ba ne ya zamo ta ce aka yi ba a yi tseren na ta ba a'a a ce ga wani wanda shi bai sa ko kwabo ba ya shiga a ciki kuma ana ganin zai zere ya zama in ya zere shi zai ɗauka kenan zai ɗau ladan da aka ajiye to idan kuma ya zama ɗaya ne daga cikin waɗanda suka sa kuɗin ko wanda ya sa kuɗin ne ya zere to wannan sai a raba ga 'yan kallo duk abin da aka sa to ba shi zai ɗauka ba abin da ya sa ya sa ne dan Allah ya shiga ne kuma tseren don ya ƙarfafa wa mutane rai su tsaya su koyi hawa doki domin ko bukatar haka za ta samu. To, idan shi wanda yake muhallin din ya tsere sai ka ɗauki ladan da aka sa. Idan ko aka tsere masa ba za a ce sai ya ba da wani abu ba. Kuma yana samun hadisi ya karɓa daga Imam Malik ya karɓa daga Imam Sa'id ya sallallahu alaihi wa sallama an gan shi alhali yana shafe fuskar dokinsa da mayafinsa ya sa mayafinsa yana goge fuskar dokinsa sai aka tambayi manzo sallallahu alaihi wasallama daga wannan ayar rasulullah kai da kanka kuma da mayafinka doki kace zaka goge doki sai manzon Allah yake ni an raraukace ni wannan daren da ya wuce game da dawakai an ce min kada ai wasa da doki kada a yi sakaci a wajen kula da doyi ruwayar abdamu dinari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ai malaika jibril ya kwana daren da ya wuce yana tararau kaka a cikin kin kula da dawakai cewa a daure dawakai ba a kula da ita ba a gyara ta wannan kan hadisi ya kafa daga Imam Malik ya kafa daga Umayyad Suwayi ya kafa daga Anas bin Malik cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi yarda zuwa Haibara ya je Haibara da daddare manzo Allah ka'idarsa in ya je wa mutane kafirai da daddare ba a cewa bai fada musu da yaki sai gari ya waye sai alfajir ya keto yayin da gari ya waye sai Yahudawa ta fito wato da wato kayan nomansu da kuma wato jirturinsu. Yayin da suka gan wato suka fito da fefuransu da fatanyoyinsu, bi masahihim da tokura nasu wa makatilihim da wato fatanyoyi nasu. da fatanyoyi nasu fada ma da awu yayin da suka ga manzon Allah da kuka ga da dinar sai suka ce ko lalle wannan annabi ne ya sawo mana hali mun rantse da Allah ma manzon Allah ne ya zo da rinjina Azza Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce Allahu akbar har da haibar haibar ta an gama da ita haibar ta rushe hakika mu in muka sauka farfajiyar mutane fata sabawul munzari bayan wanda ake gargadi ya ne wannan yana cikin shahidai akan cewa ittibasi daga qur'ani jaizi ne eh ko daga hadisi tun daga rasul sallallahu alaihi wasallam ya dauko wannan wanda yake ya zuwa aya ta qur'ani fa idza nazala bi sa'atihim fa sa'a sabahul munzarina Ubaidullahi ilmin hadisi ya karbo daga Imam Malik, ya karbo daga Ibn Shahada, da wato wato nawawi ya bayani cewa haka ya halatta a littafin sa ya fi ada da habashi Qur'ani. An yake faɗa cewa ga malaman shafi'awa suna cewa idan mai sallah ya magana yana cikin sallah da wani abu wanda yake cikin Qur'ani. amma ya zamo shi manufarsa don ya fahimtar da wani kamar misali wani yake so ya umarta da ya sau littafi sunan kuma wanda zai faɗa wa ya sau littafin ya haya to sai kawo aya ya ya haya musul kitaba ne ko wa to za a ce sallarsa ba ta fashi ba ehem za a ce sallarsa ba ta fashi ba wato dai yana nufin haka da tare da kaza fahimtar da shi wannan din da karatun Qur'ani to sai zama sallar sa bata fara fashi ba ko kuma wani ya zo yana sallama zai shigo yana neman izinin shigowa to sai ya ce masa urkulu har salami nanihin da nufin karatun da kuma nufin fahimtarwa to shi ma shafi'awa suka ce sallar sa bata fashi ba malikawa ko yadda suka ce su ma kusan haka yadda mai makutasar yake faɗa wa zikirun kasada da shi mabihi bi mahallihi haka nan sallah ba ta ɓace da ambaton wani abu daga cikin qur'ani wanda yake ya faɗa da biyu ya zama ya faɗe shi ne da biyu ya faɗa da sunan ya zo karatun wajen kuma ya faɗa da niyyar ya fahimtar da wani kamar a suke misali malamai suke misali kamar yana karatu a sallah sai ya zo innal muttaqina fi jannatin wa uyun sai wani ya zo assalamu alaikum shigo sai ya kaga murya ko kuruwa an salami na ni lokacin da yake wajen ne sallar sa bata tashi ba in ji malikawa wa illa idan ko ba a wajen bane fa badalat sallar sa sai ta tashi a wajen su malikawa sallar sa sai ta tashi a wajen malikawa to وهذا سميع مالك وبلت يا عم حديث يا كبر يا إمام مالك دو شاكي أبا ظاهر سكي من قود أبا وجه يكبا أما دي يزبو يا نفن شوا باوي كو ينا فدا بني دنيا فين تدوانا ينا فداني dan da da sunan karatun Qur'ani kuma da fahimtar da wannan din da wato da kuma karatun Qur'ani to wannan ya ya ya sallar ta ta inganta saboda su a wajen su suna ganin fita daga wannan sura ma zuwa wata sura ba karani amma wajen malikawa ka fita daga wannan sura ka koma wata sura in dai ba kare ta ita ta farkon kai ba to ai karaniya ne ba wajen malikawa suna ganin ka ce za ka zaɓa wasu ayoyi daga surori mabambanta ka kai karatu da su a cikin sallah akwai karhani saboda zai ba zuwa jirkin ta tsarin Qur'ani to su ko shafi'awa suna ganin haka ba laifi ba ne ba laifi ba ne kowanne dai akwai nasa hujjojin aka koma da hadisai to to kamar ya wannan cewa suke ce ƙetare ta yauwa sai ƙetare wannan da ya kasa ya karanta gaba yauwa da ya sai ya karanta gaba wa'ada sani an malik ubai za ta mun hadisi ya tabo daga imam malik ya tabo daga misali zuhuri ya tabo daga mai ibn abdurrahman ibn awfir ya tabo daga abi huraira cewa abdullahi sallallahu alaihi wasallam kala ya ce wanda ya ɗauki wahalar wato abu biyu ya ba da abu biyu wato don taimaka wa addinin Allah kamar ya ba da tawafai biyu ko dirhami biyu ko dinari biyu ko ko menene da ya ba da guda biyu don taimaka wa addinin Allah za a yi kiran a ranar aljanna kai bawan Allah wannan abu ne kai abu ne ya alheri babba abin nan da kai alheri ne babba wanda yake shi ya fi nuna bajinta a wajen sallah na fulfili ya fi tsayawa na fulfili sai a kiran sai shigo aljanna daga kofar sallah ita aljanna tana da kofofi na ayyukan alheri akwai kofar sallah wadda an tanaje ta ga masu yawaita sallah a duniya a wanda sai ta kogonin ta a yaki ne to sai a ce ya shigo aljanna daga kofar yaki wanda kuma ya fi bajinta a wajen yin sadaka sai a kiransa shi kuma daga babin sadaka akwai kofar sadaka a kai kuma shigo na wannan kofar wanda kuma ya fi nuna bajinta a wajen azumi to sai a kiransa daga kofar kosassu masu yawan azumi a lahi a duniya su ne manyan kosassun lahira duk wanda ya ta azumi a duniya to ranar lahira ya fi kowa goshi sai sai da na abakar siddiq yake ya rasulullahi mai rarura din kai ai duk wanda aka ce ya zo ya shiga ɗaya daga kofofin nan ba abin da zai dame shi aka ce ka zo ka shiga kofar masallata ko kofar masu azumi ko kofar masu yaji ko kofar masu sadaka ka zo ka shiga ta nan ka wuce aljanna ne zai dame ka akwai wanda zai samu a ce shi ta ko ina ma ya zo ya huce duk ko kofunan ya zo ya huce da za na ce kwarai akwai wanda za a ce shi ya zo ta ko kofunan ya huce kuma ina sa ran kai din nan ma kana cikin wa'anda za a ce duk kofofin ku zo ku huce babin babin cewa wanda shi ya musulunta daga waɗanda suke kafirai ne da suke zaune da alkawari tare da musulmi to kasarsa ta zamo tasa ya tare da kasarsa ma'ana ba a shi kenan ya ta koma tasa ba ta musulmi ba an tambayi imam malik daga wani sarki da ya karbi jizya daga wasu cikin kafirai sun kasance suna ba da jizya aka tambayi imam malik yanzu wanda ya musulunta a cikinsu sai ya zama ƙasarsa ta zama tasa ba kuma za a ce sai ya biya wani haraji ba a kai ko ko ƙasar tasa tana nan a matsayin ta musulmi ki dukiyarsa ta zamo tasu sai ba malik ya ce wannan baya zalika ya haka ribu wannan yana bambanta amma waɗanda yake kafiran da sulhu aka yi da su ba da karfin siya aka ce su ba a'a an yi sulhu da su ne to fa inna man aslama minhum wanda shi ya musulunta daga cikin su fa huwa ahaqqu bi ardihi wa malihi ya fi cancanta da dukiyarsa da kasarsa amma wanda yake da karfin tsiya aka ci kasarsu wanda ake an an ci su ne da karfin tsiya wanda ya musulunta a cikin su to kasarsa da dukiyarsa ta hanyar su suna nan a matsayin na musulmi domin wanda aka ci su da karfi fin karfin su aka yi bisa garuruwansu ta zamo bai tuma ganima ce ga musulmi ta koma ganima ga musulmi amma wanda yake so aka yi da su amwalan su da suka yadda aka yi sulhu da su ba tare da an yi yaƙi ba sun kare dukiyoyinsu da kawunansu har shi ne ma ya sa suke sulhu a kanta ba wani abu da yake kansu sai abin da suke sulhun a kansa abin da aka yi da su da sulhun da aka yi za su bayar to shi ne za a ce su bayar abin ne mutane da dama a cikin kabari ɗaya idan haka ta kama. Abin da yasa aka kawo wannan babin a nan, ko da yake ya fi kama da babin janaza. Saboda a wajen yaƙi ne kayo a kashe musulmi da yawa, ya zama kuma inda za a binne sun da yalwata ba, to shi yasa Imam Malik ya dacewar wannan babin a nan. Ko da yake ya tafi janaza ne ko? Ya tafi babin janaza ne ko kitabun janaza. da kuma yana sai da ra'ayi maka rajin babu anhu ya zartar da tarihin manzo sallallahu alaihi wasallam a bayan wafatin manzon Allah kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wafati ya cire rindina zai aika ta haka nan wato abu bayan wafatin sa sai na bakar ya aika haka nan kuma kafin manzon Allah sai wafati sallallahu alaihi wasallam yawa mutane da yawa alkawura cewa kai in Allah ya sa aka samu dukiya zan ba ka kaza kai zan ba kaza kai zan ba kaza kai zan ba kaza to cewa a sayyidina Abubakar bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam wato da ya zama halifa shi ya zartar da wannan duk wanda manzo Allah ya wa alkawari sai da sayyidina Ali Bakar ya cika wannan alkawari duk wata rinduna da manzo Allah ya tura sai da sayyidina Ali Bakar ya tura ta wato bayan wafatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ومثل كان حديث يا كبر الإمام مالك يا كبر عبد الرحمن بن الحديث فأفعت لا بالي يا إسلام مسا cewa wato wannan hadisin wanda yake ya zo balaki wajen imam malik ko buhari ya kawo shi isnadi cikakke cewa amran al jamuhi wa abdullah ibn amr da abdullah ibn amr wanda suke mutanen madina sai wannan abdullah ba abdullah ibn amr ibn al-as ba ba ɗaya daga cikin abadi na ba amma kuma sunan da sunan ubangiji ya dace irin wannan ake kira mutafakul abdullahi to sanadi ya ne wanda yake kuma daga bani salli mata wato daga bani salli mata a cikin mutanen madina sahiru kabarahuma gudun ruwa ya turo kabarinsu inda aka binne su gudun ruwa ya zaizaye wajen har sai ga kabarin ya fito daman kabarin nasu yana dab da hanyar ruwa. An binne su a kabari ɗaya, su nan suna cikin wanda suka shahada ranar yakin Uhudu. Sai aka tono su don a sauya musu wani wajen, a ɗauke su daga nan inda hau gudu ruwa ya ci hanyar ruwa ta ci. Sai aka same su ba a kuɗi wani abu nasu da ya sauya. sai ka ce jirgin nan ne ta mutu. Ɗaya daga cikinsu ya kasance an masa miƙe ya ɗora hannun a kan miƙin. Aka binne shi alhali hannun nasa na kai inda aka yi masa miƙin. Aka kusa da hannunsa daga inda aka yi masa miƙin sannan aka sake ta ba sai hannun ta koma inda take ba ya koma ne ya dace miƙin. وبين يوم غفر عنهما an sami shekaru arba'in da shida ko tsakanin yakin Uhudu da ranar da aka tono su. Imam Malik ya ce, ba laifi abin ne mutum biyu ko mutum uku a kabari daya idan haka ta dauro idan akwai larura. A sanya babban daga wajen aljibra. ومثل كان من حديث يا كربون الإمام مالك يا كربون الذي أخذنا به عبد الرحمن ربيعة الرأي أنه قال ربيعة الرأي ياتي توفي كادوا و سيدنا أبي بكر الصديق ذاك بحرين أن كان سيدنا أبو بكر الصديق توفي ذاك بحرين sai سيدنا أبو بكر ياتي wanda yake akwai wata yarjejeniya da shi da manzo ko alkawari to ya zo zan cika. Jabir ibn Abdullahi ya zo ya ce manzon Allah ya ce in an samu dukiya zai kamfato min har sau uku ya bani. sai da Abubakar ya kamfato masa har sau uku aka kamfato aka kamfato aka kamfato aka ba shi nan ga kan ka kitabun nuzuri wal aymani yawwa cewa za a yi wacce shi yake so a ciki ya shiga ba ɗaya kawai aka yi masa izinin ya shiga tare sauran ko mutane wasu da yawa za a yi masa izini ne su shiga amma ta kofa ɗaya amma shi kuwa za a ce ta wacce yake so ya shiga duk ta wacce yake so ya shiga. Mhm.